ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala ciki ikon rayuwar mu ta sake iso wannan rana ta litinin yau goma sha bakwai ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu ci gaba insha Allah darasin da muke yi cikin wannan littafi na taskiyatun nufus a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talibin da ke nan gandun Wambai garin Azar mana roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Mun tsaya inda malam ya yi shimfiɗa dangane da sumumul qalbil arba'a wato wata guba nau'o'in guba guda hudu da suke lalata zukata ya ambata mana su ɗaya bayan ɗaya wato an fara da fudulul kalam yawan magana da bata da fa'ida wa fudulun nazar da kallace-kallacen da bai da fa'ida wa fudulul ta'am da kuma abincin da ya wuce iyaka wa fudul mukhalata da kuma cuɗanya wadda ita ma ta wuce iyaka to malam zai fa aka fara da farko shine fudulul kalam maganganu marasa fa'ida maganganu marasa fa'ida suna daga cikin abubuwan da ke sanya jinya a zuciya wato kullum ana so mutum ya zamanto mai kawaici wajen magana maganganunsa su zamanto sun takaita maganganunsa kada su zamanto sun yawaita in har zai buɗe baki maganarsa ta zama mai fa'ida amma matukan mutum yana kutsawa cikin kowane kalami to wannan yana daga cikin abubuwan da yake sanya zuciya ta kazanta zuciya ta samu jinya ورد في المسند يازو cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal an Anas an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga Anas dan Malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk da isnadin wannan hadisi an yi ishara cewa hadisi ne wanda yake da'ifi wanda za mu karanta an ce ashekul iraki ya ba a fashi kamar yadda ya zo a cikin takharijul ihya to daga anas dan malik ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه wato imanin mutum bai daidaita imanin bawa bai daidaita hatta yastaqima qalbuhu sai zuciyarsa ta daidaita wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu kuma zuciyarsa ba ta daidaita har sai lokacin da harshen sai daidaita wato in harce ya zan ya daidaita baya faɗan maganganu da za su warware imani to imani yana tabbata wato zuciya sai ta kyautata idan zuciya ta kyautata to imani kuma shi ma sai nagarta wato yawan magana yakan sabbaba wa mutum kenan zuciya ta lalace yakan sabbaba warwarwar imani magana ne guda ɗaya mutum zai faɗa walaqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim Allah ya zargi akan munafikai yace sun faɗi kalma ce ta kafirci sai suka kafarta bayan imaninsu su da sun yi imani yanzu suka faɗi kalma guda ɗaya kalma ce tak guda ɗaya sai ta fidda su daga musulunci shi ana so mutum maganar da zai faɗa ya taka tsantsan kada mutum ya faɗi maganar da za ta ware masa imani a cikin zantukan da yake yi saboda bai kiyaye ba duk da cewa wannan hadisi isnadin sa da'ifi ne ala ai halin ma'anar tasa tana da kyawu فشرط صلى الله عليه وسلم استقامة الإيمان باستقامة القلب sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sharɗanta daidaituwan imanin bawa bisa daidaituwan zuciyarsa thumma sharata istiqamatal qalbi bi istiqamatil lisan sannan ya sanya sharadi na daidaituwan zuciyar nan wanda imani ke daidaita a daidaitonta ita ma sai harce ya daidaita take zama ta daidaita wa fi turmudi hadisi ya zo daga imamu turmuzi kamar yadda ya kawo cikin kitabun zuhud amma shi ma hadisi ne wanda yake isnadinsa yana da rauni min hadisi bin umar marfu'a daga hadisin abdullahi na umar ya rafa'a shi la tukthiru al-kalam bi ghairi dhikrillah fa inna kathrata al-kalam bi ghairi dhikrillah qaswatun lil qalb wa inna ab'ada an-nasi 'anillahi al-qalbu al-qasi yana cewa la tukthiru al-kalama bi ghayri dhikrillah kada ku yawaita yin maganganu ba na ambaton Allah ba fa inna kathratal kalami bi ghayri dhikrillah qaswatun lil qalb domin yawaita maganganu wanda ba na ambaton Allah ba yakan sa zuciya ta kashe. wa inna ab'ada an-nasi 'anillah kuma ku sani mutumin da ya fi nesanta daga Allah alƙalbul ƙasi ke ƙasashiyar zuciya zuciya ke ƙasashiya ita tafi nisa daga Allah kuma an nuna cewa yawaita magana ba wanda yake mai kyau wadda shari'a ta yadda ba yakan sa zuciya ta ke kashe kenan ana so mutum ya zamanto yayi linzami a harcensa in mutum zai yi magana maganarsa ta zama mai fa'ida in har ka san abin da za ka faɗa ba shi da fa'ida yi shiru ba a bukata yawaita zance mala'iku na rubutawa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk zancen da zaka yi fa suna rubuta shi mai kyawu sun nade mummuna sun nade don haka yawan maganganun da mutane suke yi sau da yawa ba sa taunawa don haka sai ka ga maganar ta zallafi ne an kutsa maganar wancan an yi tsaye gumi akan wannan watakila an yi gulma akan wancan wala Allah an faɗi maganar da ba daidai ba shine maganganun fa fudulul kalam wanda da yawa ma zaka ga ana fadawa cikin abubuwan da Allah ya haramta wa qala Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab yake cewa wannan hadisi mawqufi ne ala ai halin shi ma an ambat ishara cewa hadisi ne wanda yake da'ifi wato kamar da Abu Hatim Ibn Hibban ya rawaito shi haka nan Bai'aqi ya rawaito shi a cikin Ash-Shu'ab hadisi ne mawqufi ala ibn Umar amma shi ma al-Iraqi yayi ishara da cewa hadisin da'ifi ne ala ayi halin ga ma'anarsa man kathara kalamuhu kathara saqatuhu wa man kathara saqatuhu kathara dhunubuhu wa man kathara dhunubuhu kanat an-nar awla bihi shi wannan bai rafa'a shi ba Umar din ne yake faɗa duk da cewa isnadin yana da rauni yana cewa man kasara kalamuhu duk wanda maganarsa ta yawaita ya zamanto mai yawan magana kasara saqatuhu to ka tabbas kurakuransa za su yi yawa duk wanda ya yawaita magana wallahi kuskurensa zai yi yawa kai kanka idan ka auna magana za a maka nade wani idan ya zauna ya hiran awa kaza wani zai iya hiran awa daya shine yake zance kawai to hirar da mutum zai zauna yayi da a ce naɗe masa ake yi ana ana ɗauka bai sani ba ka san ya sani zai taka tsantsan ko a ce mutum bai sani ba sai a ɗauki duk maganar da yake du a ɗauka du a ɗauka sai bayan an kammala sai a bashi a ce ya ji ka ji maganganunka da kai to kai da kanka in kai maka in zaka makanka adalci sai ka ga kurakuran da kai a cikin maganganun suna da yawa zaka ji wata magana ka ce kai me yasa ka faɗi kaza zaka ji wata ka ce ai da ba haka ya kamata ka faɗa ba idan ka ji zancen naka yayi yawa a wajen sai ka ce kai ni ba na yin shiru ne dama haka nake amma lokacin da kake baka sani ba to duk wanda maganarsa ta yawaita ko za a samu kuskurensa yayi yawa wa man kasara sakatuhu kasara dhunubuhu wanda ko kurakuransa suka yawa kaga zanubinsa zai yawa da yan ka faɗi magana can ka faɗa ba daidai ba nan ka faɗa ba daidai ba can ka yi kaza can ka yi kutsa cikin mutuncin wani can ka gulma can ka idar da zancen da ba na gaskiya ba ina da shine hira iyakar tafa kenan wani ya ce kila wa kala annabi ya hana dama wani hakum an salati an kila wa kala wa kasratu su'al wa ida'atil mal kaga annabi ya hana kiyin gaukala an ce ya ce zancen fa kenan an ce an zauna da abin nan yan lebo ko an ce an zauna da yan lebo an ce an daidaita kai ka rubuta su ai kaza da kaza ai kaza ya kaza watakila ma kudi aka ba su ka gani ba an dalayin wannan magana watakila ma kudi aka ba su yi mana abu ne mai sauki ai faɗi haka ko sai kai andalainin ɗinta wa ya ce ma kuɗi aka ba su ina ka shaida mala'iku ba su rubuta yanzu ka yi ƙarrafi to daga nan kuma wataƙila ma sai kaga kuma an ci gaba da faɗaɗawa sai a shiga fagage daban-daban daban-daban na haramun mutuncin wasu a ci zagin wasu a yi ƙage a yi wane ne mala'iku kuma suna ma yalfizu min qawlin illa da dai raqimun ati to kai shiru mana ina ruwanka da zancen me zai ƙara ‘yan ƙwadago sun yi daidaita ba su daidaita ba kai dai me ya dame ka kai kan baka albashin ka man kawai ko ba haka bane kai matsalar ka a hana ka albashin ka nan ma sai kai ta addu'a Allah ya sa a biya ko ba haka ba wancan ko ba abin da zaka iya ba da gudunmawa akai to don haka sai kai shiru ya fa alkhair kaga wannan ma'ana duk da cewa isnadin yana da rauni ma'anar lallai mai kyau ce man kasura kalamuhu kasura sakatuhu wanda zancensa ya yawaita kurakuransa za su yawaita wa man kasura sakatuhu kasura zunubuhu wanda kuwa zancensa ya yawaita kurakura zunubinsa wato wanda kurakuransa suka yawaita ko zunubinsa ya yawaita wa man kasura zunubuhu wanda ku zunubinsa ya zan shi ya yawa kana cin naru aula bihi to ko wuta ita ta kasance ta cancance shi shine a kiyama mutum ya faɗi magana bai san bai ɗauke ta akan kome ba. Mali hadal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Sai ga ɗan kankanin maganganun da yayi an rubuta zunubin su ga sunan su aka ta tara masa. Wannan wani irin littafi ne. Shi karami da babba baya bani sai ya kididdige ya tara ya kiyaye. Abinda suka aikata su same shi gashi nan an kawo. kuma za a yi mutum sakamako da abin da ya yi ne Allah baya zalunci wafi hadithin mu'adhin qawluhu sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadithin mu'adh dan jabal Allah ya kara masa yarda wannan hadithi hadithi ne wanda yake ingantacce wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kashedi ga mu'adh ibn jabal bayan da ya masa wa'azi annabi ya ambata masa wasu ababe wanda zai sa mutum ya ta goma shi a addinin musulunci ayyukan da ake so ya kiyaye da matsayin ayyuka a cikin addini sai ya ce ala ukhbiruka bi malaki zalika kullihi bana baka labarin kololuwar waɗannan baki ɗaya ba abinda in kai zaka mallaki waɗancan ababa abubuwan da aka ambata zaka samu kiyaye su sallah ayyukan addini da saurakin su akwai abu guda ɗaya wanda shi ne zai baka damar kiyaye su. Kuntu bala ya Rasulallah sai ce iya manzon Allah. Ya ce gaya mun abin da zan mallaki waɗancan. Rasul amra al-Islam ko wa amuduhu as-sala wa dirwatu sanamihi al-jihad. To kaga waɗannan manya-manyan abubuwa ne a cikin addini. to menene zai baka watan mallakar waɗannan ababen su zaman to ka kiyaye su shine annabi ya tambayi Mu'az bana ga ma ba yace ga ya mun ya manzon Allah fa akhadha bi lisanihi sai annabi ya kama harshensa harshe in ka kiyaye harshenka musuluncinka zai tsayu in ka kiyaye harshenka sallarka za ta yi nagarta in ka kiyaye harshenka hatta jihadi za ka yi shi nagartacce in baka kiyaye ba kuma za a samu matsala sun matsala sannan da annabi ya kama harshen sai ya ce kuffa alaika haza ka kiyaye wannan annabi ya ce ka kiyaye wannan ka kiyaye harce harce ba shi da ba shi da daɗi yana da matsala yanzu zai sarrafa mutum ya kai shi wuta Allah ka mana tsari annabi ya ce kuffa alayka hadha ka kiyaye harcenka qultu sai nace ya nabi Allah ya annabin Allah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih yanzu mu za a kama mu da abin da muke faɗa a zaton mu'azu maganganu da mutum yake faɗa tun da ba hannu ne ya yi ba ƙafa ne ta yi ba aiwatarwa ta yi magana fatar baki ne sai suka kaddara kamar ita babu komai wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi yanzu za a kama mu ashe da abin da muke faɗa fa qala sai annabi ce fakilatka ummuka ya tumakka ta yi wa da ita kalma ce kamar tir amma ba tir bane lafazin larabawa ne sukan faɗa ko a ce la'abalak ko a ce fakilatka ummuk da makamantan irin waɗannan kalmomi ne wanda za a ga kamar zagi ne ba zagi ba ne cikin maganar larabawa ne fakilatka ummuk wakka ta yi wabinka ya mu'az wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim shin akwai abin da ke kifa mutane akan fusakensu aw qala ba mu'az ne ya shakka ba ɗaya daga cikin marwaita ne a yadda ya ji ala wujuhihim ne yace ko ko ala manakhirihim akan zozan hancinsu ko ko akan fuskarsu sai kawo su duka wato annabi ya ce shin akwai abin da ke kifa mutane cikin akan fuskokin cikin wuta akan fuskokinsu ko akan zozan hancinsu illa hasaidu alsinatihim face girba girban harasan su abinda harcen su ya girba istifhami ne amma tabbatarwa yake ai yana gaya masa ba abin da ke kifar da mutane a cikin wuta akan fuskar su ya kifa su akan hancin su sama da abin da harcen su ya girba abin da harce ya ta faɗa imamu turmuzi ya rubuta wannan hadisi haka na Imam Hakim ya kawo cikin Mustadrak wa sahahu ala shartihima Hakim ya inganta hadisin ya ce a bisa sharadin Imam Bukhari da Muslim suke kuma Imam Zahabi ya tabbatar da haka wal murad bi hasaid al alsina abinda ake nufi da girba girman harce shine jazaa'ul kalam al muharram wa uqubatuhu sakamako ne kyau sakamakon da ake samu wato ba mai kyau ba sakamakon da ake samu a kayan magana ta haram wa uqubatuhu da horon da ake yi akan magana mara kyau magana ta haram irin sakamakon da take haifarwa da horon da take haifarwa shine abin da ta girba shine abin da harce ya girba dan abin da ka shuka ai shi zaka girba ko فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات domin mutum yana shukawa a yayin da ya furta magana a yayin da ya aiki yana shuka ko dai kyakkyawa ne ko mummuna in ya faɗi gaskiya ya shuka alheri in ya faɗi ƙarya ya shuka sharri in ya yi sallah ya shuka alheri in kuma ya ƙi yin sallah ya shuka sharri don haka da baki da kuma gabbai mutum yana shuka alheri yana shuka sharri thumma yahsudu yawm alqiyamati ma zara'a sannan a ranar alqiyama mutum sai ya girbe kuma abin da ya shuka kama tu sadu tu zara'u kamar yadda aka shuka haka ake girbewa ba za ka ga mutum ya je ya shuka gero kuma ya zo shi ya girbe kwakwar manja ba ko ba haka ba ba zai shuka gero ya girbe kwakwar manja ba in ya shuka gero sai ya girbe gero kwakwar manja ma kwakwar manja to mutum ya shuka alheri alheri zai ga kiyama can ne wajen girbin ثم يحصد يوم القيامة ما زرع فمن زرع خيرا wanda ya shuka alheri min qaulin magana ce ya faɗi mai kyau ya faɗi wanda shari'a ta yadda da ita ya yawaita dadai ya karanta maganganun da suke koda na halal aw amalin ko kuma ya shuka aiki mai kyau hasadal karamata to sai ya girbe daraja a ranar alkiyama ran kiyama sai ga matsayinsa ya tashi saboda ya girba mai ya shuka mai ya shuka alheri wa man zar'a sharran wanda kuma ya shuka sharri min qawlin magana ce aw amalin ko aiki ne hasadan nadamata to shi kuma sai ya girbe da na sani da na sani ba ta yaya sai ka zo girbin babu yaya ita haka zai girbe ta ya ga sharon da yake ciki da haka ba a so mutum ya yawaita yin maganganun da ba su da fa'ida zantuttukan nan da ake ta yi su nan fa wai ana magana ne ma fa wacce take ta halal hira halal fa wanda a cikinta babu annamimanci babu gulma babu ƙarya babu izgili babu yarfe babu zunɗe duk wanda tar kubuta daga waɗannan fa magana kawai ta halal ita ma ba a so mutum ya yawaita ta ya yi ta takaitacciya amma in waɗancan sun shigo ciki to fa wannan ya zama haramun ne dama qat'an ake yi amma ko da magana ce wacce ke alqaulul mubah to ita ma ba a so mutum ya yawaita saboda sau da yawa in ka yawaita maganganu ko da na halal ne to za a iya shiga abin da yake kuma ba daidai ba wa fi hadisi abi hurairata ya zo cikin hadisin abu huraira hadisi ne wanda yake ingantacce imamu turmudi ya kawo hadisin yana cewa akthiru aktharu ma yadkhulun ma yudkhilun nasan nara mafi yawan abin da ke shigar da mutane wuta al'ajwafan wato su ne ƙofofi guda biyu mafi yawan abin da ke shigar da mutane wuta su ne ƙofofi guda biyu alfam wal farj da baki da kuma farj su ne bututu guda biyu da suke yawan shigar da mutane wuta akhrajahu ahmad wa tirmidhi imam ahmad da imam tirmidhi suka rawaito haka ne imam hakim ma ya kawo cikin mustadrak kuma hadisi ne wanda suka sahaha shi baki ba da farji sun suka fi yawan shigar da mutane wuta kaga wani ko dai sarrafa harshensa ta inda bai dace ba shine yafi watsuwa cikin jama'a wanda zai kara kansa daga faɗan abin da ba daidai ba yanzu ka ba wa kanka assignment in Allah ya kai mu gobe eh rayuwar mu ta kai gobe sai ka tashi da asuba ka kudurta akan cewa yau in Allah ya yarda ba za ka faɗi wata magana ba wanda ta saba kana sani ka ba wa kanka wannan assignment ɗin ka takura kanka ka riƙa kula da abin da za ka faɗa tun da safe tsakaninka da matarka da 'ya'yanka kafin ka fito waje kaga duk maganar da za ka faɗa ba ta saba ba babu ƙarya a ciki babu gulma a ciki babu annamimanci a ciki babu izgili a ciki ka kiyaye har mu'amalar da zaka zo kai a wajen sana'arka har jam'i da zaka zo da gaisawan da zaka yi da jama'a da tambayar da za a ma da tambayar da za ka yi har zuwa lokacin da za ka koma da Allah kowa ya ba ka masa wannan assignment ɗin gobe ya jaraba ya ga ya tsare in yana kuma ya kokari ya takaita maganganunsa in tunani ya faɗo masa ko da ya zame ya ji zai so ma waɗansu maganganu to in ya tuna ya ci gaba da azkar ya dan ba wa kansa assignment na wuni ɗaya za ka ji canji a rayuwar taka a jikinka ma da shi'urinka insha Allah za ka ga akwai canji to mutum ya ba kansa wannan asamin ɗin kai linzami a harce ka san shi harce shine abu mai sauki da ake sarrafa shi ta hanyoyin halaka mutum zai kiyaye abubuwa da yawa na haramun amma a harce sai a gagara musamman wajen gulma da faɗan magana da ba daidai ba ana sane magana ƙarya ƙarya da gulma da tsegumi ai duk ɗaya ne tsegumi gulma duk ɗaya ne ko to mafi yawan abin da ke shigar da mutane wuta harce da farji wa fi sahihain ya zo cikin bukhari da muslim imam bukhari ya kawo shi a cikin كتاب الرقاق حكى مسلم شيكم كتاب الزهد عن أبي هريرة دقى أبو هريرة رضي الله عنه قال يكي تشيوا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يظل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب wato mutum zai rika faɗan magana kalma ce guda ma ya ta bayyana fiha ma bai iya sanin hakikanin maganar ba ya ji ta kawai sai ya faɗa bai san hakikanin ta ba ya zallu biha fi nari zai zane a dalilinta cikin wuta abada ma bainal mashriq wal maghrib wajen da ya fi nisan gabas da yamma ramin da zai fada a wuta dalilin kalma guda ɗaya, nisansa ya fi tsakanin gabas da yamma nisa. Kalma ɗaya ce mutum zai faɗa, ba ga kafirai ba da Allah ya faɗa game da su munafukai kai, walaƙad ƙalu kalimatal kufur wa kafaru ba da islamihim. Hakika sun faɗi magana kalma ce, makalma ce ta kafirci suka faɗa, kalma ta kafirci. wa kafaru sai suka kafirta ba da islami bayan musuluncinsu ka kalma guda ɗaya mutum zai iya faɗa sai ta masa sanadin shiga wuta Allah ka mana tsari to wajibi ne kenan ashe mutum ya taka tsantsan da harce saboda yana da matsala yana sabbaba wa mutane fitina وخرج الترمذي إمام الترمذي يافد حديثي واتن بلفظ بلفظ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يحوي بها سبعين خريفا في النار mutum zai rika magana da kalma guda ɗaya da baya ganin laifi ne tattare da ita amma zai rikita a dalilinta rami shekara saba'in a cikin wuta wannan isnadinsa yana da rauni ta wannan fuska amma wancan shi ingantacce ne wanda muka ji a bayar abin nan wato wanda ya zo cikin bukhari da muslim وقال عقبة بن عامر عقبة بن عامر yake cewa qultu ni ne nace ya rasulullah ya manzon Allah man najat menene tsira ya manzon Allah wato wani abu ne mutum zai samu tsira qala sai annabi yace amsik alayka lisanaka waliyas'aka baituka wabki ala khati'atik wato sai ce masa amsik alayka lisanak a asalin ruwaya kamar yadda ishara a ƙasa kuma haka nan ya zo shi ɗin wato ya ce ma ya ce amlik ne amlik alayka lisanak ba amsik ba asalin ruwayan amlik alayka lisanak ka mallaki harcenka wato ka mallaki harcenka kada ka sarrafa shi a abin da bai dace ba wal yas'aka baituka kuma gidanka ya zan ya yalwace ka gidanka ya zan ya wadace ka wabki ala khati'atik kuma kai kuka akan kurakuranka rawal bukhari wa muslim anan haka ya ambata amma zahirin ba Bukhari da Muslim suka rawaito ba Imam Tirmidhi ne rawaito shi a cikin kitabuz Zuhdi isnadi ne kuma wanda yake mai kyau waqti alayka wato abina amlik alayka lisanak wa liyas'aka baytuk waqti ala khati'atik rawahu Tirmidhi kamallaki harcanka takanasta uqubatu dan amir yau annabi tambaya ce menene tsira ya manzon Allah tsira dai kowa ya sani mutum a kare shi daga fadawa ina wuta da samu shiga ina aljanna faman zuziha mene anin nari wa udkhila aljannata faqad faza to dan haka ya tambayi annabi menene tsira sai annabi ya ga masa abubuwa guda uku amlik alayka lisanak ka mallaki harcenka kar harcenka ya zamanto sakakke babu linzami komai zai iya faɗa a ya zamanto maganarka tana da tsada maganarka ta zamme mai tsada ba kowane lokaci kake sake ta ba kuma in za ka yi ta ka yi ta kaɗan wani ya sa'aka baituka gidanka kuma zan ya wadace ka me yake nufi gidanka zan ya wadace ka a zaman gida ka rika sha'awar zama a gida maimakon yawan cuɗanya da mutane duk da an ambata cewa المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أما أن المخالطة ده معنى في كده كزمن تو كسكي العزلة ني العزلة الكلية يزمن تو كاتفي كاي رهبانانشي كرتا معاملة ده جماعة أما معاملة تزمن تو تكيتتشيا تشوتانيا كل يزمن تو كنا زوني مجلسي كلهم زون مجلسي aikin kenan tun da safe har dare baka da aiki sai hararan jama'a baka da aiki sai tsaye gudu wallahi ba za ka kubuta ba inda aka ce da safe ne duk wanda ya wuce ce wannan kaga ko gaishen uba ya yi wataƙila shi yana ta tunanin ce fa nema kullum haka yake wucewa ko gaishen uba ya yi yana sake sakensa shi kuma ya da kullum ru'in minhum sha'ani yughni to ba abin da ke kawo wannan sai zama majalisi da lazimtansa a yi ta zantuttuka kala-kala in ana zaune ma an ɗan huta to wani ne zai laiko na a facebook kuma sai a sake sabuwar chapter to kaga wannan rayuwa ba ta yi nagarta ba mutum ya wadatu da zaman gida ka rika koya wa kanka zaman gida domin idan kana zaune a gida insha Allah ka kubuta ko ba komai daga waɗancan surutan kuma idan kana zaune a gida ka zauna ka zauna ba kai komai ba ake maka yi wauta ɗauki littafi ka karanta muzakara ta ilimi ko kuma kai karatun alkur'ani ko kuma kai azkar ko kuma ka samu ka interacting da ƴaƴanka ka ga yaya tunaninsu yake inda za musu fanalbitin a musu to kaga sai ya ce wal yasa'aka baituk gidanka ya wadace ka wabki ala khati'atika wanda baya waiwayawa kan laifinsa yayi asara wallahi baka sanin cewa kana da laifi sai ka waiwaya kanka a ma'auni to anan ne mutum sai ya iya ganewa kurakuransa wataƙila ma wani lokaci sai ya tashi kuka in ya tuna irin barazanar da take gabansa idan ba Allah ya yafe masa ba fala uqsimu bin nafsil lawwama ainan ina yin rantsuwa da rai wacce take zargar kanta wato rai wadda take ganin ta yi laifi ma Allah ta zargi kanta me yasa ta yi sakaci to Allah sai rantsuwa da irin wannan ran wannan dai kaga shi ma na ƙara shajja'a mu ne wato mu kiyaye wancan guba ta farkon nan da ake magana akan ta shine fudulul kalam maganganun da ba su da amfani maganganu barkatai وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي من يتكفل لي ما بين لحييه وفخذيه أتفق أتكفل له الجنة رواه البخاري حديث عند أكثر دقى سهل ابن سعد الساعدي أما أصل لفظ من يضمن من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه wato admanu lahu aljanna aw kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda zai lamunce min abin da ke tsakanin gemmansa da abin da ke tsakanin cinyoyinsa ni kuma zan masa lamunin aljanna wani abu ne ke tsakanin gemmai baki gashin bakinka shine ake nufi da kuma gemun ƙasa bakin kenan abin da ke tsakanin nan wato wanda zai lamuncewa annabi baki zai kiyaye bakinsa ya ɗora wa kansa abubuwan da suke na matsaloli ba ku ga wani mutum ba ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi sallama mutumin karkara sabon musulunci kuma ya ji musulunci ya hana abubuwa da yawa shi kuma yana yin uku daga ciki sai zo wajen annabi ya ce ya manzon Allah ni na musulunta amma fa ina wasu abubuwa guda uku yace menene yace shi mutum ne wanda yana yin zina kuma shi mutum ne wanda yana shan giya kuma shi mutum ne wanda ya makarici ne ya iya faɗan ƙarya shi ne sai manzon Allah wato kaman ya zo wajen annabi ne shi ga musulunci kuma ga abubuwa guda uku nan musulunci baya so shi kuma ya saba da su sai annabi ya ce to yanzu a cikin ukun nan zaka iya mallamunin guda ɗaya sai ce a guda ɗaya kan zan iya yi sai annabi ya ce to kamar lamunin ƙarya sai ce ita kawai a ƙarshe ya ce ya yi ma annabi alƙawari ya daina ƙarya shi ke na ya tafi to wallahi sai ya daina ƙaryar kawai da ya daina sai Allah ta'ala ya nusar da shi zuwa ga waɗancan guda biyun ma ya daina su shan giya da zina su masu ya basu domin abin da ya tunani zai ji kunya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kai tsaye ya ce bayan ya zo wajensa kuma ya sha giya ko kuma ya yi zina sai kuma yake tunanin idan zai yi sai ce to yanzu haka kuma in naje manzon Allah zai iya tambaya ta yace ina labarin waɗannan abubuwa biyun ka kuma na ce ba zan yi karya ba zan ji kunya kuma in ce na yi kaga guda ɗaya annabi ya ɗauka a ciki sai ga kamar ita ce mai sauki kuma ita tafi wahala mutum zai iya kiyayewa daga shan giya daga zana daga cin dukiyar marayu daga waɗansu abubuwa irin wannan amma annobar har ce sai kaga an kasa kiyayewa faɗan ƙarya gulmace-gulmace ƙagan zancen da ba a ji ba ba a gani ba a faɗa isar da zancen ƙarya duka waɗannan abubuwa harce ne yake yin su an namimanci a ɗau zancen wannan a gaya ma wani a fatun lisan Allah kama na tsari to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai lamunce masa abin da ke tsakanin gemmansa biyu da cinyoyinsa farjinsa kenan ko mutum ya kiyaye ba zai sarrafa su ba sai yadda shari'a ta yadda illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum iyana faman ibtaga wara zalika wa ulaika humul adun to annabi ce wanda ya mun lamun waɗannan to na masa lamunin aljanna kaga akwai abin tsoratarwa kenan ashe idan mutum bai kiyaye waɗannan ba kaga akwai barazana na rashin shiga aljanna a wajensa ko Allah kamar na tsari wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama fi hadithi sahihain kuma da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo cikin Bukhari da Muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah yarda da shi annabi na cewa من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت wanda ta ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira, to fa ya faɗa alheri ko kuma ya shiru. Ba ba ka zaɓi na uku ba. Ko dai in ka buɗe bakinka in kana sha'awar magana, to maganarka ta zama alheri ne. Khaira ya zamanto alkhair tare akwai alherin cikinta ba alherin ba ne saboda mazmuma ce Allah ya zarge ta da manzansa duk abubuwan da ba daidai ba gulma mazmuma ce annamimanci mazmumun ne shaidar zur mazmuma ce duka waɗannan abubuwa ne da harce yake yi kaga ba su zamanto alkhairi ba to in har mutum zai buɗe baki yayi magana to sai ya auna wannan hadisin kamar mai sauki yana da wahala a tsora ma'auni duk lokacin da kai yunkurin zaka faɗa abu shin abin da zan faɗa nan alkhairi ne na ɗaya ya dace da shari'a shari'a ta yadda da shi mala'iku ba za su rubuta mun zunubi a kansa ba ba za a tsile ni akan wannan abin da zan furta a gaban Allah ba to mutum sai ya ɗora wannan ma'auni tukunna in ya ci wannan sai ya faɗa kuma akwai abin da yake gaskiya ce ba annamimanci ba ne ba shaidar zur ba ne ba ƙarya ba ne amma furta shi babu alheri a ciki to irin wannan shi ma mutum sai ya kare mun fahimta to falyakul khairan aw zabi na biyu shine aka ce liyasmut ya shiru asumtu zainun wa sukutu salamatun ko fa idza nanaqata fala takun mikthara in nadimta ala sukutika marratan fala tanmudanna ala al-kalam mirara lokacin da kai magana ka kubuta ma'ana lokacin da kai shiru ka kubuta ba za a ce wanne ya faɗa ba أمر منه صلى الله عليه وسلم بقول الخير والصمت عما عداه cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni akan a faɗi magana ta alkhair da kuma a yi shiru ga abin da ba alheri ba fal kalamu shi magana ko ita magana imma an yakuna khaira ko dai ta zamanto alheri ne fa yakunu al-abdu ma'muran bihi a nan bawa an masa umarni da faɗan alkhairi zai yi magana karatun ƙur'ani yayi zai yi magana tasbihi yayi zai yi magana umarni ne da kyakkyawa zai yi magana hani ne daga mummuna zai yi magana faɗan gaskiya ne a muhallinta zai yi magana ba da shaida ne kamar yadda aka buƙata to an yi umarni da wannan wa imma an yakuna ghayra zalik ko kuma idan maganar ba wancan bane to za ta zama to ba alheri bane kenan fa yakunu ma'murun bis samti anhu anan an masa umarni kenan ya shiru daga wannan in dai ba alheri bace wa kharaja at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya fadda hadisi wa ibn majah haka nan ibn majah min hadisi ummi habiba radiyallahu anha daga hadisin ummul mu'minin ummu habiba ramlatu bintu abi sufyan Allah ya kara mata yarda عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تشيوى كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل duk maganar ɗan adam alaihi a kansa take duk maganar da ka faɗa a kanka take an bi ka bashi nauyi ne loto ne a kanka duk maganar da mutum ya faɗa loto ya ɗora wa kansa la lahu la da lahu nan kaman ya hada su araba suke la lahu ba wai nasa bane in an ce alaihi zunubi kenan lahu ya zama me ya zama lada to duk maganar da dan adam ya furta yayi to sababi ne na zunubi a kansa ba lada zai samu ba illal amru bil ma'ruf sai dai magana wanda take yayi umarni ne da abin da shari'a ta yadda wan nahyu anil munkar da kuma hani daga abin da shari'a ta ki wa zikrullahi azza wa jalla da kuma ambaton Allah ai kamar yadda aka ce ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa zikrallahi wa ma walahu duniya baki ɗayanta la'ananniya ce duk abin da ke ciki la'ananne ne sai dai ambaton Allah da abin da ya jibinci ambaton Allah ana nufin kenan kawai ka zauna kai ta zikirin a zikrullah tuna Allah bin Allah ambaton Allah karanta dokokin da Allah yake so a lazimta ɗabbaƙar da rayuwa bisa abin da Allah ya aiko, tamassuki da shiriyar manzon Allah, ta wannan shi abin da ake nufi mawa lahuda. To, kaga nan shi ma kama haka ne, kullu kalamu bin Adamu alaihi lalahu illa al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wa zikrullahi azza wa jalla. Ma'ana duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi, to ya fada a cikin al-ma'ruf abin da yake sananne to sai dai irin wannan abin da aka hana mutum shi ma ya taimaka wajen hana wannan din to shi ma ya fada ambaton Allah subhanahu wata'ala abin da ya kama daga talaffuzi da azkar wanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma afdalu dhikr shine alqur'ani da abin da qur'ani ya kunsa ta kamar yadda aka ce innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to dangane da hadisai kenan al-athar da athar kuma da aka samu daga maganganun sahabbai دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب الله يكرم مصير داش أبو بكر رضي الله عنه فوجده يجرب لسانه بيده sai ya same shi yana tuzgowa harcensa da hannayensa ya sa hannu yana tuzgowa harcensa haka Umar daga Abu Bakar fa kana Umar sai Umar ya ce ma ghafara Allahu lak ya yi haka Allah ya maka gafara me yasa kake haka ya ga Abubakar yana kama harcinsa yana tusgowa Umar ya tadda shi haka fa kana Abubakar sai Abubakar ya ce hadha alladhi awradani almawarida wannan shine ya gangarar da ni a magangara ma'ana yana nufi wannan harcen shine ya sanya ni a cikin wahala wannan harcen shine ya sabbaba min wasu abubuwa waɗanda bai mun daɗi ba a rayuwa. Wato, kamar abubakar yana zargan harcensa ya sa shi furta waɗansu abubuwa waɗanda ya ce shari'a ba ta yi da su ba. Duk da irin takatsantsan da suke da shi, da ƙyanƙene da suke da shi. To, kaga idan har abubakar Siddiq ya kama harcensa yana tusga, saboda yana ga harcensa ya faffada abubuwa waɗanda ba haka shi Abubakar din ya so ya kasance ba kaga mu sai ne mu dauko wuka mu daddatsa ina mu kenan ko to ana so mutum ya zamanto mai yawan taka tsantsan dangane da abin da zai furta kuma ka dinga auna maganganunka kada kawai ka sa gaban ka gani kai ta faɗa kai ta faɗa gobe ma ka ɗora jibi ma ka ɗora to wallahi zunubi yadda ka san juji haka yake maganar da baka ɗauke ta komai ba sai ta sabbaba wa mutum fitina ka faɗe ta karama ce ana rubutawa an rubuta an rubuta to a ranar alkiyama sai ka ga ashe har can kama shine ya sa mutum a wuta mutum bai ci amana ba mutum bai yi sata ba mutum bai yi shagiya ba mutum bai yi zina ba mutum bai yi kaza ba mutum bai yi kaza ba duga sannan ya nan ne santa amma sai ga tilin zunubi a ranar alkiyama na me waɗannan maganganun gindin bishiya maganganun kan benci su aka ta rubutawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nuna mana mafi wa hal yakubbu nasa ala wujuhihim fi nar ala wujuhihim aw manakhirihim illa sa'idu alsinatihim akwai abin da ke kifa mutane a cikin wuta ne sama da abin da harshe yake ba shi yafi kifa mutane a wuta ba waɗancan laifukan ba ba sata da shan giya da zina ba wanda za su shiga wuta ta wannan layin kaɗan ne waɗanda za su shiga wuta ta dalilin harce su suka fi yawa وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود الله يقرا masa yarda yake cewa والله الذي لا اله الا هو ليس شيء احوج الى طول سجن من لساني babbar magana Abdullahi dan Mas'udin fa mutumin da annabi ya kira shi yace karanta mana alqur'ani ikra alayya alqur'an karanta mun qur'ani كيف أقرأ عليك وعليك أنزل يا ذن كرم كامك قرآني يا من ذن الله كي أكس وقرأ قرآني النبي يتوريد أن أسمعه من غيره يا كام كراتوها سيد النبي زبد هواي وند النبي صلى الله عليه وسلم آياتي wanda yake so ya ji alqur'ani gabban tariyan kama unzila falyasma ila qira'ati min ummi abdi wanda yake so ji alqur'ani danyansa ya ji qur'ani tsantsansa kamar yadda aka saukar ya shaurari karatun abdullahi dan mas'ud gangaran ne da annabi ya masa shaida mutanen da suka saba da karatun qur'ani ya kafa babbar makaranta ta qur'ani bayan kushewar annabi to ku ji abin da yake faɗa ya ce wallahi labi la ilaha illa huwa ku duba wannan rantsuwa mai ƙarfi ina rantsuwa da Allah wanda ba abin bantawa da cancanta sai shi laisa shay'un ban ga wani abu ahwaja ila tuli sijinin wanda yake da buƙatan zaman kaso mai tsawo wanda za a kulle shi a kurkuku ba min lisani sama da harshe na ba harcen ka ba fa shi nasa harcen ya ce ba abin da yake yi rantsuwa da Allah ba abin da yake ga ya cancanci a sa shi a kurkuku ya dade kamar harcensa shi Abdullahi ɗan Mas'ud. To yanzu idan waɗannan mutane masu nagarta suka faɗi haka saboda tsoro na abin da harce zai girba a ƙiyama to ina kuma gamu. ya zami ta rayuwa ba tare da linzami a harasa ba babbar fitina yau bata wuce harce ba da kowa zai wa harcensa linzami a kayan abin da shari'a ta faɗa da an samu sauƙi kaga ba za a yi ƙarya a kasuwa ba ba za a yi rantsuwar ƙarya ba alhaliful kazib allazi yunfiqu salatahu bil halifil kazib wanda Allah ba zai kalle shi ba me yin rantsuwan ƙarya wajen ciniki kaga ba za a yi wannan ba don ya san cewa annoba ce ta harce faɗan gaskiya shi aka ce yi ba za a yi shaidar zur ba ba zai je tsaya shaida alhali kuma ba haka abin yake ba ba zai faɗi shaida alhali bai sani ba iya abin da ya sani shi zai faɗa ba za a tambayi mutum ko da shi ne ya laifi ya ɓoye ba zai faɗi gaskiya an samu sauƙi ku duba da yadda ake fama za ka ga mutum an nuna shi a talabijin kai da ganin alama idanunsa nan wajen kasan kwaskwari ma ake mai idan don ya ci duka wajen ‘yan sanda kafin yadda ya faɗi gaskiya ko ba haka ba ne ka ga idansa a kumbura kuma ana tambayan sai na ba da labarin taron taron amma ga idan na zama a kumbura na nan gyaggyara an shafa masa basilin kar a gane amma hakan ma dai ka san bai faɗi gaskiyar kai tsaye ba to inda ya faɗi gaskiya kai tsaye kaga idansa ba zai kumbura ba ko faɗan gaskiya wallahi idan za a tsaya a kayansa duniya za ta zauna lafiya mata ba za ta karya mijinta ba miji ba zai karya matarsa ba ƴaƴa ba za su karya iyaye ba iyaye ba za su karya ƴaƴa makwabci ba zai karya ba ba zai tsegumi ba ba zai yi gulma ba mata ba za su yi gulma ba maza ba za su yi gulma ba ba za a yi annamimanci a ɗauki zancen wani a je a gaya mu wani ba fitina ta tashi a tsakani harce kawai da mutane za su lamunce harce kamar yadda annabi ya tallata mana nan wallahi duniya ta zauna lafiya al'umma za ta yi tsafta insha Allah shi yasa babban aiki ne annabi ya ce duk wanda ya lamunce min tsakanin har ba gemmansa harce kenan da tsakanin cinyoyinsa farji kenan zan masa lamunin aljanna wa kana yaqulu kuma abdullahi dan dan mas'udin yana cewa ya lisan qul khairan taghnim wasqut an sharrin taslam min qabli an tandam dan mas'udin yana cewa ya kai harce qul khaira ka faɗa alheri taghnam to sai kai sai kai riba in ka faɗa alheri to sai ka riba sai ka samu ganima waskut an sharri ka yi shiru daga duk abin da yake na sharri taslam sai ka kubuta min qabli an tandam gabanin ka yi da na sani in ka faɗa alheri za ka yi riba in ka kame daga faɗan sharri wani fa sharrin kawai sai ga shaɗan ya ingiza mutum kawai ya faɗi sharri babu wata fa'ida da zai samu shi dai na sha'awar yi wani za ga yayi annamimanci ba wata riba da zai samu a ciki amma da ya bata tsakani harce shi yake jan mutane sau da yawa shiga wuta kamar yadda nasosi suka ambata وعن أبي هريرة عن ابن عباس قال إنه بلغني أن الإنسان أراه قال ليس على شيء من جسدي أشد حنقا أو غيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا من قال به خيرا أو أملى به خيرا wasu sahabbai guda biyu Abu Hurairah da Abdullahi dan Abbas suke cewa innahu balagani kowa yace labari ya riske ni annal insana cewa shi faɗan adam arahu qala mai ruwaya ne daga gare su ya faɗi haka ina ga kuma kaman ma ya ce wato annal insana laysa ala shay'in min jasadihi ashaddu hanaqan dan adam babu wani abu a jikinsa wanda ya fi tsananin shaƙewa augaizan ko kuma ya fi tsananin fusata da shi يوم القيامة أرانا القيامة منه على لسانه سمدا شاكيوا da fusatar da zai akan harshensa a ranar alkiyama ɗan adam zai fi shaƙe da fusata akan harshensa sama da yadda zai shaƙe ko fusata akan kowace gaba a jikinsa ai ɗan adam zai zargi gabansa me yasa kika yi kaza kamar yadda gaban ma za su zargi har baki ko kaji shine uban faɗan ƙarya a kiyama in aka make shi sai ya faɗi gaskiya a in ya faɗi ƙarya kai a kiyama ya fa ya saba faɗan ƙarya sai a make shi sai gabbai su faɗi gaskiya dama shi ya saba ƙarya ko a duniya to a kiyama ma sai ya wallahi rabbina ma kunna mushrikina wallahi ubangiji mu mu shirka ba kaji makarraci dama haka ya saba a duniya to sai a rufe bakin al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sai a rufe bakin sai a ce to gabbai ko ku ba da shaida tunda shi ya saba ƙarya yau ma yayi sai a hana shi shikenan gabbai sai su ta ba da shaida sai su ta ba da shaida su ta ba da shaidar gaskiya sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza da su aka je aka yi kaza aka yi kaza sai daga bayan an sake baki kuma sai ya kuma to lima shahidtum alaina yanzu ku me saka kuka ba da shaida kuma akan mu kun san kuma da ku za a shiga wuta kuma ku ba da shaida ce to ya muka iya Allah ne ya nufe mu da magana an taqana Allahu allazi an taqa kullu shay'in ubangijin da ya sanya komai furuci shine ya sanya muka furuci to a ranar alkiyama mutum zai fi fusata da harcensa saboda tulun abin da zai ga harce ya sabbaba masa na nadama illa man qala bi khairan sai wanda ya faɗa alheri ne game da harcensa shine ba zai shake shi ya fushi da shi ba au amla bi khaira ko kuma yayi shiftar alheri da shi Allah ubangiji ya ba mu ikon kiyaye harasanmu mu Allah Ubangiji ya taimake mu wajen sarrafa harasanmu a kan abin da shari'a ta yadda da shi wanda ba za mu sami nadama a ranar alkiyama ba. To sai mu tsaya nan ko? An ce mun lokaci ya yi, abin da muka faɗa daidai Allah Ubangiji ya tara mu alada, wanda muke kuskure ko muna roƙon Allah ya fi mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم